فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya saki hada mu a daidai wannan lokaci a wannan rana ta juma'a wanda muke 26 ga wannan wata mai albarka wata ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya ce da biyar ko biyar ga watan hudu shekara ta 2024 yau ita ce ranar da za mu rike wannan tafsiri na wannan shekara muna fatan Allah zai mana jagora ciki abin da ya gabata Allah ta'ala ya sanya albarka kuma ba mu lada abin da ya kasance na kurakurai a cikin Allah ta'ala ya yafe muna ɗan uwa masu daraja muna ƙarshen suratul furqan za mu tashi aya ta 70 ta 70 daidai fadin Allah ta'ala aya ta 71 wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وأميانا بسم الله الرحمن الرحيم bayan Allah ta'ala ya ambaci wasu nau'uka na laifuka manya guda uku na farko Allah ta'ala ce wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما سي الله يكي ومن تاب وعمل صالحا فأولئك ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فإنه يتوب إلى الله متابا بايا الله يا أمبتي حد الله دوني da kuma kashe rai da Allah ya haramta kashe ta da kuma alfasha ta zina Allah ya ce salihan bayi ba sa yin wannan sai Allah ce duk wanda ya aikata wannan ya aikata alfasha ta zina ko yake kokarin hada Allah da wani ko kuma yake kokarin kisan kai sai Allah ta'ala ya ce yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyam zai gamu da mummunar azaba da Allah zai lillinka mishi a gobe kiyama wa yaqulu fihi muhala sannan kuma zai dawwama a cikin wannan azaba sai Allah ya ce sai waɗanda suka tuba suka yi imani suka aikata aiki na gari wa'annan Allah ta'ala yana musanya mummuna aikin su ya koma kyakkyawa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne rahima ko mai jin kai sai yace wa man taba wa amila salihan duk wanda ya tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya wa amila salihan ya aikata aiki nagari fa innahu yatubu ila Allah mataba wannan shine wanda ya tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya yan uwa masu daraja abinda ke gaskanta tuba shine aiki na gari bayan tuba idan da mutum baya sallah idan ya tuba daga rishin sallah to a same shi yana yin farilla har da nafila idan da mutum baya yin azumi idan ya tuba daga rishin yin azumi to a same shi yana yin farilla har da nafila ina ba zan fahimta shine wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba wasu malamai suka ce wa amila salihan aiki na gari bayan tuba shi ke tabbatar da gaskiyar tuban mutum shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a wani hadisi cewa akwai wani bawan Allah da aka samu cikin al'ummomin da suka gabata mutum ne wanda yake mabannaci aikin shi shine kisa yanda sauro zaka ganshi ka bigi sauro ka kashe haka yake kashe mutum zubar da ran mutane ko jininsu ba damuwa bane a wurin shi wata rana ya ji wa'azi cewa kisan kai yana da illa mai yawan gaske domin duk wanda ka kashe ba bisa haƙi ba a gobe kiyama za a ɗauki zunuban shi baki ɗaya a ɗora maka sai ya ce yana nema a nuna mashi wani malami zai tuba su kuma mutane da suka tashi nuna mai sai suka nemi wani mai bauta ashe mai bauta ne amma ba malami bane alhamdulillah yana da tsoron Allah amma tsoron Allah daban dole sai an gwamaya shi da karatu kafin a iya yin wa'azi ko a bada fatawa sai ya tambaye shi ya ce mai ina da tambaya ya ce Allah sa na sani ya ce ni ne na kashe mutum ɗaya ɗaya har casa'in da tara ɗari ba ɗaya amma na yi nadama ina so zan daina halli min tauba idan na tuba Allah zai karbi raina sai ce nawa ya ce ɗari ba ɗaya sai ya tuna girman kashe ɗaya ma barantana ɗari ba ɗaya sai ce ai ba yadda za a yi Allah ya saurare ka magana ka tuba ma bai taso ba abinda ma nake so da kai tashi daga nan da gaugawa kar bala'in da yake tare da kai ya faɗa mu ba tuba yake ta ya Allah zai saurare ka kashe mutum ɗari ba ɗaya ka da haji to haka duk abin da za ka yi a tuba in dai baka yi nadama ba to baka da tuba ce yasa annabi ce annadamu tauba wannan bawa Allah aka zana mai sharuɗan tuba sai malamin ya ce mai amma yana so da kai a garin nan kana da abokanai da kuke banna tare da su yace akwai su yace to garin nan in ka zauna zaka tare tuba ka je gari kaza akwai bayin Allah na gari fa abudillah ba'u ka je ka bauta wa Allah tare da su amma na garin nan abokanan ka ba mutanen kirki bane bar su ka je can yan uwa wannan hadisin zai ƙara nuna muku cewa Allah yana tausayin bayi kuma Allah baya da bukatar ya azabtar da bayi shi sa Allah ce ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima me Allah zai da azabtar da inda Allah yana so ya azabtar da bayi ba zai autu ba kai ba ruwa ba alheri ma in kai aikin alheri a rubuta ma ladan kuma a nemi wani karamin zunubi akan kare ba ga ladan aiki alheri daya lada goma kuma sai a zo a nemi wani zunubi shi ma sai akan kare dan Allah wa yake irin wannan irin Allah babu shi bawa Allah ne ya kama hanya ya je hadisi ya ce hatta izan tasafan nan a tsari har sai da ya kai hanya ta rabu gida biyu gimana ya zo tsakiya in garin da za shi misali a ce kilo 40 ya je kilo 20 kawai sai ga mala'ikan mutuwa ya bayyana a gaban shi yana tsakiya mala'ikan mutuwa dama aikin shi shine hudare amma ba shi yake amsar rai ba shi in ya hudda ba da yake in mutumin kirki ne mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ikun rahama za su huskar su haskenta kamar hasken rana sai dai babu zafi suna walkiya za su zo mala'ikan nan idan ya hudda rai su kuma suna da likafani da suka zo da shi daga aljanna likafanin da kuke sawa gangan jiki kuke samu haka ne to shi kuma mala'ika da yake zuwa yana zuwa ne da likafanin da ake sa rai likafani daga ina daga aljanna in mutumin kirki ne mala'ikan nan yana amsar rai sai ya meka musu sai su sa shi alkafani na aljanna sai kuma su ɗauki turare sai su fesa mishi sai a ba wani mala'ika ya sama ci yana zuwa sama sama za ta ɗauki kamshi mala'iku za su ce wannan wane ne yake kamshi sai a ce wane ne dan wane bawan Allah na gari sai a buɗe sai a wuce da shi sama sai a je wani wuri inda ake rubuta sunayen yan aljanna sunan wurin illiyina Allah ce kalla inna kitabal abrari lafi illiyina wa ma ajraka ma illiyuna sai ce ni kitabun marko sunaye da rayukan masu imani yana illiyin Allah ce kuka san me illiyin sai Allah ce kitabun marko wani littafi ne da ake rubutu a jikin shi bi ma'ana ake rubuta sai an kai rai sai a rubuta wani dan wani an rubuta cikin yan aljanna in ya so ku kuma kun gama wanka a lokacin sai a dawo da rai lokacin da aka sa cikin kabari lokacin da za a binne ba a maido da rai sai an sa an gama sa itace an sa ƙasa an yi komi da komi kai tsaye sai rai ya dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutum ya rinka jin sawun takalmi ɗan uwan shi da suka rako shi ana sa mai haka ne dan ya san cewa su suna can shi kuma yana nan a nan kuma abin da kai can ne kake girba a nan in ka kyautata a can inda za su koma a nan sai ka samu kyakkyawa in baka kyautata a can ba a rayuwa baya kenan a nan kuma abin da ka iske ne za ka abin da ka aikata shi ne za ka iske to annabi sallallahu alaihi wasallam ce da mala'ikan mutuwa yazo yana zuwa ya sabka sai mala'ikun rahama suka zo sai mala'iku azaba su wasu zo wa'annan suka ce nasu mala'iku rahama me yasa ku ce na ku ne ayatu ba ai asaibu min zambi kamar la zambala wanda ya tuba daga laifi kamar wanda bai taba yi ne ba ba a ganin kasurgumin barawo wanda ya tuba ka rinka ce mai tsohon barawo ba dai ya tuba ba magana ta wuce tsohon mashayi ne a da ya tuba yanzu eh kaku aibanta shi dama Allah ne ya hana shan giyar yake sha Allah ya saba ma tunda ya tuba kaku aibanta shi ya ma dan fahimta at-ta'ibu min dhanbi kamar la zambala malaiku ma suka ce namu ne ya tuba har ma ya taso tuban ne ya hudo shi ya taho domin ya kare tuban shi malaiku azaba suka ce banda tuban nan ne yayi banda tuban me yayi na ne ba abin da yi ya tuba ne daga kisa amma sauran zunuban shi suna nan mu mun zo yanzu a ba mu sauran zunubi ba a ba mu shi saboda wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce domin Allah ya nuna wa mutane karramawa da Allah ya wa dan adam sai Allah ya aiko mala'ika amma da ya zo sai ya zo da siffan mutum da ya zo sai tambaye su suna ganin shi san mala'ika ne dan uwansu amma bai zo da siffar mala'ika me yake faruwa wannan suka ce namu da inda ba su gane mala'ika ne kai ka isa ka ce za ka ma mala'iku shari'a ai ba zai yi ba me yake faruwa mun zo ne a bamu shi lam ya amal khairan kaf bai taɓa aikata wani aikin alheri ba don haka namun in ji mala'iku wuta mala'iku azaba su kuma na suka ce a'a wannan ya tuba tuba na gaskiya har tuban ne ma ya sa ya tafi shi kenan sai mala'ika na yi to ku tsaya ni hukuncin da na yanke in kun yarda da shi suka ce kowa yarda mala'iku rama suka ce sun yarda mala'iku azaba su suka ce sun yarda me suke jira hukuncin wannan bawa Allah sai ce ku auna inda ya hutu da kuma inda za shi ku gani ina ya fi kusa in ya fi kusa da inda za shi to sai zaman tun wurin bayin Allah ne na gari wurin bauta za shi mala'iku rama sai samshe shi in kuma aka auna inda ya baro wurin mutanen banza wurin da yake sabo can ne ya fi kusa da shi to kuma sai su mala'iku a zaba sai su doka ku sa ne ba kuma maki wallahi a tsakiyar yake bai hi can ba bai hi nan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ta'ala ya umarci kasar da ya huto yace ta ja baya Allah ta'ala yace ma kasar da za shi ta matso sai zaman to da aka auna kirjin shi ne ya shiga kasar garin mutanen da'a sauran jikin shi yana baya amma kirjin shi yana cikin wancan kasar Allah ne ya ga damar yi mai rahama ya ce wancan ya matso wancan kuma ya ja baya domin Allah ya nuna muku ma ya fa'alu Allah bi azabi wannan a ma'auni na lahira a ma'auni na jaza min jinsil amal ba dan aljanna bane ko ba da mutu bane a ma'auni haka alqur'ani ya tabbatar ina za shi aka je kiyama ba dan Allah ne wannan rahama ba Allah ya ce wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahu shi ba dan wuta bane domin a hukuncin da wannan mala'ika yanke a tsakiyar shi kafin a zo ayi au kafin a yanke hukunci yana tsakiya inda anan aka auna Allah bai ce ma kasar garin mutanen kirki ta matso ba waccan ma ba a ce ta yi baya ba inda anan ne to in aka je kiyama yana wani wuri da ake kira da suna surul araf wani wuri ne tudu da mutane suke zaune a kai mutanen da zunubansu suka zama daidai da ladansu misali mutum yana lada dubu ɗari yana da zunubi dubu ɗari lada dubu ɗari ya hana sheje wuta zunubi dubu ɗari ya hana sheje aljanna sai su tsaya ne amma domin allah ya nuna ma shi mai tausayi ne kuma rahama yake allah ta'ala duk wanda ya tsira ya samu kanshi a wannan wurin wallahi aljanna ba shi ba mu koma wuta shi yasa da ƙarshe 'yan wuta su wa'annan mutanen suna magana da ‘yan aljanna wanda suke wannan wuri kuma ba sa juya suka liyan wutawa kansu kullum sama yake dagawa domin ‘yan wuta suna wuta a ƙasa aljanna kuma tana sama sai sun daga kai haka don Allah da kallon na ƙasa da kallon na sama wani yi wahala kallon na sama shi ya fi wahala amma rahama ce ake kallo a sama shi yasa sai su daga kansu suna kallon ‘yan aljanna suna magana da ‘yan aljanna ba sa kallon ‘yan wuta Allah ce wa iza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar sai an kama huskar su an juya tukun za su kalli ‘yan wuta sai sai ya Allah muna roƙonka kaka haɗa mu da mutane azzalimai ana nan ‘yan wuta sai ce muna nan tare da ku ba magana ku yi sama muna jira ai inda aljanna za ku da kun je muna nan tare da ku har ma sai su rantsi da Allah ‘yan wuta faka duba saboda keta sai su rantsi da Allah akan cewa Allah ba zai yi wa'annan rahama ba wuta za su muna nan jira inda aljanna ai aljanna suna aljanna inda ku ‘yan aljanna inda ba za a ɓata wannan lokacin ba muna nan muna jira sai Allah ta'ala sai sa mala'ika sai maida musu martani su wannan ‘yan wutar a haɗula illazina aksamtum la yanaluhumullahu bi rahma yanzu wa'annan ne kuka rantsa yakan cewa la yanaluhumullahu bi rahma Allah ba zai musu rahama ba sai Allah ta'ala ya ce da su udkhulul janna ku shiga aljanna daga ƙarshe sai a shiga aljanna a shigar da su aljanna ba magana wuta ba mahallu shahid a wannan kissar da kuma wannan ayoyi shine cewa alisafin lahira idan duk wanda ladan shi ya zama daidai da zunuban shi ko bai samu ceton mai ceto ba ina yake yana wannan wurin wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullam bisimam amma idan mutum kuma ya samu ceton mai ceto akwai masu ceto a gobe kiyama ana ceto wallahi za a yi ceton da kai mamaki kace ah wani haka ya aljanna wallahi hannu zaka ga wani mutum wanda baka tsammanin ka ganshi a aljanna wallahi sai kai mamaki Allah da Allah da yace fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto bai amfane su ba kenan yake nuna akwai masu ceton amma ana yin ceton da da izinin Allah man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni sai kuma mala'iku duk yawan su Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada salihan bayi suna ceto annabawa suna yin ceto ƴaƴa ƙanana da suka rasu kafin su balaga suna yin ceto kai abin da zai baka mamaki abokananka mutanen kirki suna ceto ƴaƴa suna ceto sai an ƙare kowa ya gama ceton shi sai zama ceton waya rage ceton arhamur rahimin shine rabbul alamin ina ba dan fahimta kenan duk wanda ya samu kanshi a wancan ma'auni na wancan bawa Allah tsakiya bai nan bai shi nan ba can bai can ba ko bai samu ceton mai ceto ba to a wannan wuri yake to amma sai Allah ta'ala da yake yana so ya masa rahama kuma Allah ya nuna falalar tuba sai Allah ya ce ma kasar da ya huto kasar mutanen masu sabo sai Allah ya ce ta ja baya sai ta ja baya ita waccan kasar garin na mutanen kirki sai Allah ya ce garin ya maso ana aunawa sai aka ga ya fi kusa da wancan garin sai mala'iku rahama suka amshe shi ma'allu shahid shine da ya tuwo bai tsaya a can ba da wannan malamai suka ce in kana cewa ka ji mutum yana maka kukan cewa ni ina samun matsala ina tuba amma ina warwarewa ina tuba ina warwarewa imai tambayoyi uku duk wanda kaga yana yin tuba yana tadawa imai tambayoyi uku anan zaka samu matsalar shi galiban tambaya ta farko shine abokananka na da da kuke yin sabon nan tare da su kuna tare ko kurabu idan yake suna tare zaka ce to tubanka ko gobe sai ka tada domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum an yukhali dan adam yana tare da dabi'a da addini da halaye na aboki dan adam yana tasirantuwa da abokanai in mutanen banza ne kana tare da su misali a ce mutum yake zaune da mutane shi bayan shan taba misali sai zama su suna shan taba tun da in za su sha yana komawa gefe yana jin warin wannan tabar har ya kai baya jin warin tabar ba ta damun shi har ya kai wata rana in aka yi rishin sa'a shi ma in ya gaga ta nan bata da mutuwa ba shi zai janye ta kashi kaga an samu matsala ko ba samu ba an samu matsala tambaya ta farko da zaka mishi abokananka da kuke banna tare kuna tare ko ku idan ki suna tare sai ka ce to i kokari ka rabu ya za a samu wasu abokanai mutum baya zama ba aboki nemi abokanan kirki in kaga suna da'a ga Allah da biyayya ga Allah kai ma wata ran zaka ina ba dan fahimta duk karfin gawayi mai wuta ba shi bane garwashi in ka dauko garwashi duk yanda yake jajawur wallahi ba za ka sa shi a cikin toka ya mai da toka wuta ba sai dai shi ya koma toka da haka duk imanin mai imani in ya zauna mutanen banza ne suke kewaye da shi wallahi wata ran shi zai cutu in ma dai bai daina abin da yake bayan sai zama in ban da sallah farilla nafila ba zai yi ko da ba sabu to ita kuma nafila ne ita take haduwa wani lokaci ta ceci mutum a gobe kiyama ina ba dan fahimta tambaya ta farko kuna tare na biyu a ina kake wannan wurin kana zuwa ko baka zuwa kana zuwa wannan wurin eh to ka canza nemi wani wuri daban dan in dai kana zuwa kuma anan kake sabon to shedan shi ma yana ne yana jirka duk abin da shaitan yake kulawa da shi kaga baya barci sannan baya gajiya ba wani aiki da yake abin da yake so innama yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir suwa za su taya shi zama a duka abin da yake nema ke abu na uku malamai suka ce sai ka tambaye shi a wani lokaci kake wannan abu idan ya gayi lokacin sai a ce to kirkiro ma kanka wani abu da zai amfane ka ko na duniya ko na lahira a wannan lokacin domin ka shagaltar da kanka in akwai wani abu da ya ɗauki hankalinka sabon ba za ka yi ina ba zan fahimta wannan da shi yanzu ya tuba baya wannan eh ko da aiki karfi ne ku nema mushi yayi domin shi aiki sana'a ta halal yin ta ba wai tana kare ma mutunci kare ba tana ƙara ma lada yanzu ka fita daga gidanka za ka yi kasuwa za ka je kasuwanci da niyyar ka samu ne za ka ci na halal zuwanka da dawowanka lada Allah zai rubuta ma zamanka a bakin shagonka lada Allah zai rubuta ma aiki ne kake na gwamnati za ka je ka nemo halal in ka kaci zuwanka da dawowarka da zamanka ga baki ɗaya ibada ne jima kake yi ko rini ko kafinta ne kai aikin nan da kake kana wahala don ka samu halal ka ci domin in baka ci halal ba me za ka ci haramun me yasa malamai suka kafa wannan hujja me dalilin su hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fi bud'i ahadikum sadaqa bukatar da ɗayan ku zai biya ga iyalin shi lada Allah zai biya shi suka ce ya rasulullah ayati ahaduna shahawatan wa yakunu lahu fiha ajr ɗaya daga cikin mu ya je biya bukatar shi a wurin iyalin shi buk suka ce yana da zunubi haka annabi ya ce to idan ya biya bukatar shi a wurin matar shi ta halaka bukatar shi ta biya kuma Allah zai rubuta mai lada to haka duk abin da rayuwar ɗan adam ba ta yi wa sai da shi in ka zaɓi na halal kana yi bayan biyan bukatar ka ribar da za ka samu lada Allah ta'ala zai baka bismillah ma'ana shekar da wanda zai lashe
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وأميانا Allah ta'ala ya ce mutanen kirki sufa ta gaba kenan wallazina la yashhaduna zura su ne waɗanda ba sa zuwa wurin shakenci shi ne kalmar zuwa duk wani wuri na sabon Allah ba a ganin sa a wuri wallazina la yashhaduna zura fassara ta farko kenan wasu malamai suka ce la yashhaduna zura ba sa ba da shaida ta ƙarya shahadatu zur kenan mutum bai gani ba bai ji ba a ce wani kai ne shaida ya ce eh ni ne shaida ya aka yi ce ina na aka yi tabbata ne zai ce zan iya rantsewa da Allah wannan shine shahadatu zur annabi yana zana wasu manya-manyan laifuka masu muni a wurin Allah annabi yana kishin gide irin ka kwanta a kawanin inka yana zanawa yana zanawa sai da ya tashi ya zauna ya ce ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zur wa shahadatu zur annabi sai da ya tashi ya zauna ya ce da shaida ta ƙarya da kuma mutum ya yi magana ta ƙarya ba a yi bai ce ya an yi kana da tabbace ce a gaba na aka yi shi kuma ba a gaban shi aka yi baya nan ma abin ya faru to wannan magana tana da illa babba to sai Allah ta'ala ya faɗi kalmar wallazina la yashhaduna zura malamai suka ce kalmar azur ya shafi duk wani wuri da yake ta sabon Allah su je a zaɓin kansu ba sa zuwa to in aka katari ana banna sai hanya ta biyo su fa ba hanya za su ba ba wurin za su ba amma kuma aka katari akwai abu ya shafe su ko bai shafe su ba ya shafe su yace wa idza marru bil lagwi idan suka zo wurin wani abu wanda yake na asha Allah ta'ala ya ce marru kiraman sai su wuce suna mutunta kansu bi ma'ana ba za su tsaya a wurin ba domin tsayawa a wurin kaskantar da kansu ne Allah ta'ala ya ɗaukaka darajar su a matsayin su na bayi da ya kamata su bi Allah Allah ya ba su wancan wurin suke nema su tsaya su saba wa Allah domin su je wuta sai Allah ta'ala ya ce ba sa haka shine marru kiraman wa idza marru bil lagwi marru kiraman idan suka wuce wurin wuri wanda yake na wasa wasanni ba suka ce Allahu ma la yanfa'u la dina wala dunya shi ne allahu duk abin da ba zai amfane ka ba a duniyarka ba zai amfane ka ba a rayuwarka wannan shi ne lagau shi ya kira suna lagau duk abin da a duniyarka ba abin da zai amfane ka a lahirarka ba zai amfane ka ba amma ka ga mutum dumudun wace wanda ko kusa abin da zai baka mamaki a yau a wayoyin ana yin wani akwai wanda zai ɗauko gem ko lido ko na makwanci haka sai ya ɗauki awa biyu yana yi idan aka kira sallah mai kokarin ne sai ya danna pause sai je ya dawo kuma ya ci gaba da yi in ma ya je ga wani kowane zai samu in bai ba ka gani a a mini nawa ka samu a duniya ka ba zai amfane ka ba a lahira ka ba zai amfane ka ko kusa abin zai baka mamaki wallahi wannan yan awanni sai Allah ya tambaye ka a gobe kiyama kansu annabi ya ce ba wanda zai tsallaka sira'i ya je wuta ko ya je aljanna sai Allah ya tambaye shi an arba sai Allah ya tambaye shi game da abubuwa guda hudu zai tambaye shi rayuwar shi a ina ta kare a rayuwa ai mataki mataki ne ko kana jariri ka zama yaro karami kana nan ka zama saurayi ka ƙara girma kai kaza kai kaza ana nan sai ya zama to ka zo matsayi ashabab shine samartaka matsayin samari ke to Allah ba ya tambaye ka rayuwarka a ina ta kare sai ya tambaye ka samartaka ka a ina ta kare karfin nan da kake da wanda zaka iya bautawa Allah da ciji baya iyawa zaka iya wani abin da da ciji baya yi sai Allah ya tambaye ka samartakan nan taka daga shekara 18 har ya zuwa shekara 45 wasu ma malamai suka ce har shekara 50 wannan ga baki daya a ina ya kare shi ma sai Allah ya tambaye ka domin a wannan lokacin kana da karfin yin bautar da ɗan shekara saba'in ba yi sannan sai Allah ya tambaye ka lokacinka a ina ya ƙare sai Allah ya tambaye kowa akan wannan to shi Allah ya ce bayan Allah na gari wallazina la yashhaduna zura wa iza marru bil lagwi marru kirama sai ya ce wallazina iza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summa wa umyana sune waɗanda idan aka aka tunatar da su ubangiji aka musu wa'azi da ayoyin Allah ko hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lam yakhiru alaiha summan wa umyana ba sa makabcewa ayoyin ko su kurmance bi ma'ana su nuna ba su ji ba su gani ba su banza da ayoyin Allah ba sa yi haka mutane ne in an musu wazi za su wazan wani abu kaza in nan ba kyau sai ce to Allah sa mu bashi wani abu kaza in nan ya kamata a rinka yi in bai yi ba sai ce Allah ba mu ikon yi in Allah ya amshi addu'a shi na cewa Allah sa mu bari sai bari idan Allah ya amshi addu'a shi na cewa Allah ba mu ikon yi sai kaga yayi annabi ya ce mafi munin magana da mutum zai faɗa mafi munin magana rike wannan da kyau annabi ya ce mutum ya yi abin da bai halatta ba a ce mushi ittaqillah ka ji tsoron Allah ya ce rabu da ni kabarinka da bannawa da annabi ya ce ita ce mafi munin magana kai ba daidai ba wannan wannan abun ba daidai bane sai ka ce to Allah sa mu gyara shikenan amma kaka ga bakar magana wani ma kana da mishi wannan abun ba daidai bane sai ya ce Allah rika malam Jafar ko sannu malam Jafar ko wani dai daga cikin malamai dai ya ma izini wai kai kai yaushe ka zama malami haka ke wazi abin da yake so kenan ga mu kai kuma kana mishi nasiha ne bisa ka'idar a gudu tare a tsira tare ayoyi na gaba malam
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما Allah ta'ala yake su salihan bayin nan bayan ayyuka da suke yi duk abin da zaka sai ka hada da addu'a shi yasa ko sallah kai ka tsare ko ta ibada kai ka rinka roƙon Allah Allah ya amsa maka domin inna Allah la mustakriha lahu a musulunci bayan kalmar shahada babu abin da yake da darajar sallah shi yasa annabi ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah farko abin da za a ma hisabi a gobe kiyama a matsayin bawa ba a tambaya azumi zakka biyayya ga iyaye tausayi ciyar da dukiya duk wannan ba a fara tambaya a matsayinka ka zo musulmi hilin kiyama farko abin da za a fara duba sallah idan sallah ta yi kyau tukun a fara duba sauran ayyuka to ina ake kallo a yi sallah ba alƙibla ba ka'aba kenan ko to annabi ibrahim alaihissalam da ɗan shi annabi isma'il shi annabi ibrahim shine matsayin mason annabi isma'il shine mai taimaka ma mason domin ai wannan aiki ɗakin allah suke ginawa shine wanda kowa yake kallo idan ka je kai sallah nafila raka'a biyu a wannan wurin sai allah ta'ala ya baka kamar kayi nafila so dubu ɗari biyu ba dubu ɗaya ba dubu ɗari irin wannan ɗaki amma ga annabi rahim yana yin aiki aikin Allah yake ɗakin Allah yake ginawa inda bayan Allah za su kalla su sallah amma da shi da ɗan nashi suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana ya ubangiji mu taqabbal minna ka amsa mana innaka antas samiul alim Allah kai ne mai jin maganganun bayi kuma ka san Allah da me muka yi wannan aiki aikin Allah suke kuma Allah ne sa shi ba a ganin dama shi ba a'a Allah ce wa izban wa ana li Ibrahim makanar baiti Allah tushrik bi shi'a Allah ne nuna mishi ga inda asalin foundation din yake Allah yake a tada gini yana tada gini yake addu'a in yayi aka kai wani nivo inda za a tsaya sai ya daga hannu ya roki Allah aka ƙara kaiwa ta shi ma ya roki hannu ya roki Allah ya roki Allah yan uwa masu daraja malamai suka ce yana daga cikin sirrin abu ya albarka shine a gama shi da bautar Allah duk wanda ya karanta arba'un hadisi littafin imamun nawayi kenan ko algafa tawala me yake cewa hadisin farko da ya zo da ƙarshe sai ce rawahu imamal muhaddisi imamal muhaddisi tasniya kenan ai imama al muhaddisina shugaban malaman hadisai guda biyu duk duniya babu warin su sai ce abu abdullah muhammad bin isma'il bin ibrahim bin bardizba al ju'fi al bukhari sai ya zo muslim bin hajjaj har ya zuwa ƙarshe sai ya ce fi sahihaihi ma allazai huma asahu kitabin ba'da kitabin ba littafin nan guda biyu sune asahu kitabin mafi ingancin littafi ba'da kitabin lahi bayan littafin Allah shine bayan alqur'ani kun san me aka yi bukhari ya zama bai tabuwa daga an ce hadisi yana bukhari sai kowa ya shiru akwai wani malami da ya karanta wani isnadi ya duba ya duba ya duba ya ce lakinnahu fil bukhari hadisi yana ga bai kai karfin a ce yana cikin sahih bukhari sai sai dai yana cikin sahih bukhari fakar tajawuz al-qantara ya tsallake gada shikenan an wuce wurin yana bukhari an wuce wurin ya akai duniya ta sallama yau shekara 1200 da wani abu rasuwar imam al-bukhari amma duk duniya daga an ce wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito kowa ya sallama ya akai haka ya akai Allah ya sanya wannan abu albarka imam al-bukhari yace bai taba zuwa zai rubuta hadisi daya ba in dai doko zai rubutu sai yayi arwala yayi nafila raka'a biyu ya roki Allah akan cewa Allah ka sanya albarka kuma ka sa dan kai zai bil mukarraf hadisi 10,012 a cikin sayar bukhari sai ya yi nafila raka inna Allah la yudi'u ajra man ahsana Allah baya tozartar da aikin wanda ya kyautata aiki kai dan Allah kuma yi kai da gaske to wallahi Allah baya tozartarwa mahallu shayi gashi annabi Ibrahim yana roƙon Allah akan Allah ya karba Imam Bukhari in yi so roƙi Allah sai kuma Allah ya karba gashi sama da shekara 1000 da 200 da abu da barin shi duniya amma kuma Allah ya sanya littafin har yanzu yana akwai yau ka samu waɗanda suka yi jami'a sun kare wani yayi ba sun shi ya kare bayan shekara goma in ka tambaye zai ce da na ga littafin na auri kaza shi ma bai sai ina yake in Allah ya sanya albarka kuma sai abin ya yadu yayi littafi tun yana rayu kuma Allah ta'ala ya sanya wa littafin albarka har baya mutuwa shi mahallu shahid shine salihan bayi suna addu'a ayar da muke so mu karanta wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun sune din suke cewa ya ubangiji hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah ka ba mu farin ciki da abin da zai sa zuciyar mu ta nutsu mu rinka murna muna jin daɗi a zukatan mu min azwajina gami da matayen mu wa dhurriyyatina da ƴaƴan mu ka samu na min urrata ayuni farin ciki abinda zai sa rai ya samu nutsuwa mutum ya rika ganin yaro ba dan uba baya hutuwa ya alfahari ba uba sai hutu ya alfahari da dan mutum ya rika irin wannan addu'a saboda ni shi da babban arziki ne musamman ma mata Ɗaba arziki ne babba musamman ma iya mace tana karama za ka ga tambayi waɗanda suke da iya mata da maza za ka ga iya mace ta fi shiga ran mahaifinta sama da wancan galiba haka ne inda ya ta tasa haka fara magana albintu a hannu min alwalat sannan sai Allah ta'ala ya alkawali in Allah ya baka iya mata biyu ko zuwa uku kenan wanda yake da hudu ya fi samun wannan damar daga biyu zuwa sama haka annabi ya ce kare ne su ka ilmantar da su ka musu tarbiyya ta gari har ka kai su gidan mijinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ce a matsayin ka na musulmi su ne katanga ƙaryen da zai hana ka shiga wuta iya mata shi yasa in Allah baka iya mata ba karbi arziki baka abin da ya kamata ka tsaya ka yi da gaske kai tarbiya ka yi da yannan su ka kula da su kula wannan kulawa ta tarbiya ta fi kulawa ta jiki iyata ta sanya a tafi kaza yaro na ya sa riga mai tsada duk wanda ba shi bane duk wannan tele din yake dinka su amma tarbiya kai ne kake yi in ka musu tarbiya har suka kai aure ka aurar da su a gobe kiyama wannan abun shine shamakin da zai hana ka shiga wuta wanda annan bai gai wannan ba akan da namiji da iya mace da ɗa namijin duka in Allah ya baka ka musu tarbiyya duk aikin alheri da suke sai ka samu lada amma banda ƙarin ladan katanga ƙarfi ba za a shiga wuta ba sai iya mata amma ɗa na gari ma namiji in ka mai tarbiyya ta gari ka ya yi aikin alheri ko da ya ce Allah kai ma babana ko bai ce ba sai Allah ta'ala ya baka yana yin nafila shi yayi kiyamul lailin shi Allah ya bashi lada ɗari kai ma baban da ka mai tarbiyya sai Allah ta'ala ya baka lada ɗari alwaladu min kasbi abishi kana kabarinka ɗanka ya ci gaba da rayuwa duk ladan da ya na alheri sai Allah ya kai ma don wani tausayi na Allah kuma zunubin Allah baya cewa a kai maka kaga in amma auni ne tunda ka samu ladan ai hannun da ya lissafa riba shi ya kamata ya lissafa ne asara to a wurin Allah ba haka bane ka shiga kabari ɗanka yana alheri lada yana zuwa shi ma ana bashi kai ma ana baka amma laifin da ya in dai ba kai ne kai sakaci wurin tarbiyyar shi ba Allah baya rubuta ma sai dai rubuta mishi ina ba dan fahimta to Allah ya ce salihan bayi suna yin addu'a addu'an nan ko ba sai yaro ya zo duniya tun wurin aihuwa kai tun lokacin ma kafin a aihi yaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake da iyali ya zo zai biya bukatar shi wurin matar shi ya ce Allahumma jannibni shaytan jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana ya Allah ka nisantar da mu daga shaytan ka nisantar da shaidan daga abin da zaka arzuta mu annabi yace idan Allah ya kaddari wannan haduwar ta su aka samu aihuwa da namiji ne ko kiyama ce shaidan yayi kadan Allah ba shi nasara akan wannan yaro kaga kenan tun rana gini rana zani tun kafin a aife shi kai mai addu'a sannan lokacin da yaro zo duniya akwai hadisi Hassan yaro ya zo duniya zaka tauna dabino ruwan nan sai ka dasa mishi a bakin shi sai ka mai kiran sallah a kunnen shi na dama ka tada mai ikama a kunnen shi na hagu sai ka ce na sanya maka suna wani bi iznillahi jalla wa ala shedan ba zai ci nasara akan shi ina ba zan fahimta da ba ku da aure ana samu rishin sa'a kuna rigima da kai da matarka yaron kai fara magana eh duk rigima ku haɗe in ya huta ko yayi barci sai ku yi rigima kare koya a wurinku wannan shine matakin da ya kamata saboda yanda yaro yake koyan yaran ku da kuke magana haka yaro yake koyan ɗabi'unku kuma kuskuren da mutane suke musamman wani lokaci mutum ya yi aure sama da shekara goma bai samu aihuwa ba sai ce ya Allah ba ni da kowane iri to aya tana nan a cikin suratul kafi akwai dan da Allah ya ga zai kai uwayen shi wuta Allah ya aiko annabi Musa ya ce ya kashe yaron Halilu ya kashe yaron annabi Khidir kenan shi ya kashe wannan yaron saboda ni wa ammal gulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yulhiqahuma tughyanan وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رهما الله تعالى تيارا نك da khidir ya kashe iyayen shi muminai ne amma suna son shi matuƙa so in ya ce su yi saɓon Allah za su iya yi shi kuma Allah ta'ala tun da yanzu yaron bai riga ya balaga ba in ya mutu a haka ba zai je wuta ba amma in ya girma zai ɓace kuma ya da iyayen shi sai Allah ya aiko annabi khidir ya zo ya kashe wannan yaron domin uwayen su tsira shi ma ya tsira ina gaba yana nuna min lokaci yayi to shi Allah ta'ala yace waɗanda suke addu'a ta gari in ka zo yin addu'a ka ce ya Allah ba ni da ko iya ta gari ko ka ce ya Allah ba ni zuriya ta gari shi yasa annabawa suke kalma mai karfi rabbi habli minas salihin ya Allah ba ni na gari kar ka ce Allah baka namiji baka san wani ne alheri namiji ne alheri ko mace wannan kai Allah kadai sani Allah ta'ala ta aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a wani ne zai amfane ka duniya da kiyama ba sani ba mace ce ko da namiji yanzu maryam mahaifiyarta ba tsamani take namiji ne ba inni nazartu laka ma fi batni muharraran fa taqabbal minni ya Allah dan da yake ciki na na ba da nayi bakance bi ma'ana in na aiye shi a masallaci zai zauna bai nema mun kuɗi ba zai mun komi ba tana tsamani namiji ne sai ta aiye shi sai ya zama to mace shi tace rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytan rajim tana aiwa ta sai ta ga mace ce tace ya Allah na yi tsammani namiji ne ashe mace ce Allah yake wallahu a'lamu bima wada'at Allah shi yafi ta sanin me ta haifa ita ne ta san mace ta haifa Allah kuma ya san mace ce za ta za ta aiki annabin Allah nan gaba to shine Allah ta'ala ya ce wa'annan waɗanda suka hada wannan sifofi ula'ika yi zaunar gurfata bima sabaru za a saka musu da manya-manyan gidaje a cikin aljanna bima sabaru saboda haƙuri da suke haƙuri wurin bin Allah haƙuri akan sabawa Allah ransu yana so saboda Allah baya so sai su baran su haƙuri Allah yana so amma ransu baya so sai su baran su haƙuri sai abin da Allah yake so anan rai yana so amma sabo ne sai a barai haƙuri kar a sabawa Allah haƙuri na uku shine cewa Allah zai jarabe su da rishin lafiya ko rishi ko na makamanta haka sai su yi haƙuri shi ne Allah ya ce ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama sannan mala'iku za su tarbe su idan aka tsallake siradi za a shiga aljanna suna zuwa mala'iku za su tarbe su suna musu gaisuwa suna musu sallama wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama Allah ya ce kaga gidan nan na aljanna khalidina fiha in sun shiga dawwama ne za su yi hasunatu mustaqarran aljanna ta yi kyau a matsayin wurin tabbata wa muqaman aljanna ta yi kyau a matsayin madawwama sai Allah ta'ala ce qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula قل du'a ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما wannan aya Allah yana magana ne akan waɗanda ba musulmai ba Allah ya ce qul ga ya musu ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum Allah babu ruwan shi da ku bayi ga baki ɗayan ku laula du'a'ukum ai laula ibadatukum ba dan bauta da kuke wa Allah kowa asalin shi ɗaya yake a wurin Allah wanda yafi wani shine mai tsoron Allah sai Allah ya ce makafarai faqad kazzabtu kun ƙaryata manzan Allah fa sofa ya kunu da zama za ku samu mummuna azabar da za ta dore a gobe kiyama yan uwa masu daraja mun zo ƙarshen suratul furqan sannan kuma anan ya kamata mu tsaya a wannan tafsiri kamar yadda aka ambata muna fatan Allah ta'ala abinda muka fara tun daga farkon wata har zuwa yau idan abinda yake na daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah mutu sarki ya yafe muna kajin malam Yunus bayani na da zan yi a gurguje kuma a takaice saboda lokaci yayi wasu hutu daga unguwanni masu nisa kuma a kafa sai tafiya yan uwa magana ta godiya ce kawai godiya ta farko ga Allah ta'ala da yayi mu musulmi kuma ya hada mu wurin ayyuka na alheri muna fatan Allah ya karba kuma ya karbi ran mu muna cikin ayyuka na alheri godiya ta biyu ga dukkanin mutanen da suke da tasu gudunmuwa da suke bada wurin gudanar da al'amuran karatuttuka a wannan jiha ga baki daya musamman a wannan masallaci na Usman bin Affan. Zan fara da waɗanda suke su ne makwabtanmu, waɗanda suke da kamfanin STM. Allah saka musu da alheri. Tun da suka zo, ina ganin ɗan lokaci kaɗan muka yi sai zamanto ga baki ɗaya wutan masallacin da su suke ɗauke da nauyin ta. Har ya zuwa yanzu. A Ramadan da ake yin tafsiri wani lokaci ana rubuto kudin da ya kai jika 140 ba su taba ce muna ya aka kuka sha wuta bayan yawa muna fatan Allah ta'ala ya sa